الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ne kwanan wata da ɗaya ko da biyu na? eh? ashirin da biyu ga watan rabi'ul awal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ne mako ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na sayar bukari in za ku isina muna kitabul maghazi ko babu ba su ali bin abi talib radiyallahu anhu wa khalid ibn al-walid za mu tashi hadisin al-makki bin ibrahim huwa huwa tayyib malam yake cewa قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال عن جريج عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه زاد محمد بن بكر عن أبي جريج قال أطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب بسعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أحللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وامكث حراما كما أنت قال وأهدى له عليا علي هديا قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لي لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وهجة فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأحللنا به معه فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك فإن معنا هديا wannan cikakken hadisan da suka gabata ne ya kawo hadisin makki ibn ibrahim malamin sani ibn bushayr ابن فرقد الحنظلي دقى ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز يشي إمام عطاء ابن أبي رباح يشي قال جابر رضي الله عنه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا عمر علي لوكت اللي ذو مكة دقى يمن أتعرر شيء أفري هدايا يشي يطيع أكان إهرام منك shine an yuqima ala ihramihi ihramin saniya kenan da yayi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yi الرواية محمد ابن بكير ابن بكر كي لقى ابن جريج أو تهيا ليش أعطاه كي شاجاب ليش سي علي يزود لقى يمن فجاء علي ابن أبي طالب فقدم علي بن أبي طالب بسعايته كلمة سعاية أنا نفهم ولاية على اليمن kamar yadda aka sa shi ya zama wakili ko gwamna a yamma to ya taho sai annabi ya ce da shi da me kai niyya bima ahlalta daidai yake da bima haramta. wace irin niyya ka yi da ka taho qala bima ahalla bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na yi wa ihrami na ɗau niyya da irin abin niyyar da annabi ya yi aliyu yana da bara ƙwarai ya ce fa ahdi kai hadiya wamkus ka zauna haraman kana tattare da ihrami a jikinka haraman ana nufin muhriman kama anta kamar yadda kake cikin ihrami har sai ka gama aikin hajji inda irin na annabi ka dauko wa ahda lahu alayhi salatu wassalam aliyu hadiya a lokacin neman aliyu ya bawa manzo Allah kyautar hadiya wannan hadisin kuma riwayar مسدد ابن مسرحج مالم إمام القريني شيكم لدى بشر ابن المفضل مالم مسدد كينا ابن لاهق الرقاشي وتم بصرة لدى هميد ابن عبيدة شين أكيش هميد الطويل يشي حدثنا Bakr yace Bakr ya zantar da mu anan abinda ake nufi huwa Abdullah al-Muzani Bakr ibn Abdullah al-Muzani al-Basri mutumin Basra cewa ya ga Abdullah dan Umar wasu mutane sun ba da labari Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar umra da hajji yanzu ne sai aka mana bayanin wasu irin niyayi umra da hajji yace ahalla annabi sallallahu alaihi wasallam bil hajji wa ahlalna bihi ma'a shi ni dai abin nan sani manzon Allah yayi niyyar hajji ne kuma mu ma tare muka yi sai ce falamma qadimna makkata yayin da muka zo garin makka sai manzon Allah ya ce mallam yakun ma'a wadiyun falyaj'alha umrah wanda bai zo da hadaya ba bai koro hadaya ba to me da wannan hajji na ta zama umra yi umra yayi dawafi ya tahalluli wa kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadaya fa qadima alaina ali bin abi talib annabi yana da hadiyar sai ga ali bin abi talib ya zo daga yaman hajjan yana dauke da niyyar aikin hajji sai annabi ya ce da me kai niyya wani irin aikin hajji kai yace fa inna ma'ana ahlak shi ai bima ahlalta da abinda eh sai manzo Allah ce yake cewa um min al-yaman hajjan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam bima ahlalta da mai kai niyya sai ce fa inna ma'ana ahluka mun yi niyya ne da irin abin da kai niyya kuma ina tare da iyalinka iyalin annabi anan ana nufin ƙasa Fatima yake ne kaga yar kama iyalinka ne ba sai matarka ba sai Aliyu ya ce ahlaltu bima ahalla bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa fa amsik ala ihramik fa inna ma ana hadiyan to bayanin anan shine aikin hajji kala uku ne akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifradi tamattu' alƙiran al'ifrad mai bambancin tamattu'i shine mutum ya ɗauko niyyar umra asalin niyyar da ya ɗauko ya tafi aikin hajji amma niyyar da ya ɗauka a farko niyyar umara ce yaka kenan yanzu aikin umara kawai zai idan ya yi umaran nan ya sauke ta na yi bayanin umara a karatu umara ba ta da wahala abu guda hudu ne umra niyya wanda niyya nan tana tare da ihrami daura ihram labbaik allahumma umratan ake cewa Allah na yi niyyar umra ka amfani na biyu tawaf wannan rukunai manyan abubuwa umra kenan ka ɗaura irami ga kar ka zo maka ga ka shigo masallaci sai ka fara yin dawafi zagaye guda bakwai abu na uku daga gama dawafi inda za ka tafi sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ne abu na uku sa'ayin na tsakanin safa da marwa shi ma bakwai ne kamar da ɗawafin nan zagayen nan za ka fara da hajjar al'aswad kamar nan ne hajjar al'aswad ka fara da nan ɗaya biyu uku har bakwai sai sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ma bakwai ne shi kuma tafiya ce mai tsawo insha Allah ba za ta gaza daga nan zuwa tal'udu ba in Allah ya sa da in ta gaza da kaɗan ne za ka je sau bakwai ka je ka dawo za ka tafi ka tafi ka tafi ɗaya ka sake dawowa biyu ka sake komawa uku ka sake dawowa hudu ka sake komawa biyar ka sake dawowa shida ka sake komawa bakwai za ka gama sa'ayinka akan marwa shine as-sa'yu baina safa wal marwa a duk tafiyar nan da kake yi kana ambaton Allah kana addu'a kana roƙon Allah kana tuba kana zikiri kana kiran Allah don kowa Allah yake kira a wurin Allahu akbar to kai abu guda uku a cikin umra na ce ihrami dawafi sa'ayi sai aski kana gama wannan to ka gama umaranka abu na gaba da za ka yi so sai ka fita ka je ka yi aski ka je a katse gashi nan shi kenan wannan su ne manya-manyan ayyukan da ake a umra ila iyaka a cikin ɗawafi ko in mutum ya niyya ɗin da zai ta labbaik Allahumma labbaik har ya zo masallaci daga nan yumsik an talbiya sai kuma ya yi ɗawafi a ɗawafin nan ana ta yin addu'a na roƙon Allah ana ibada ana tuba har a yi zagaye bakwai ɗin ana su rabbana a cikin su duniya su ran sanu fil akhirati hasanatan wa qina sai kuma sai kuma a zo a yi raka'a biyu bayan an yi dawafi bayan maqam Ibrahim ko kuma a inda aka samu a masallaci sannan ko mutum ya tinkari wannan sa'ayin zai je Kano safa dutsen safa ya ɗaga kansa sai ya hango ka'aba ɗakin ka'aba sai ya karanta inna safa wal marwata min sha'irillah wa man hajja al baita aw itamar fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa fa khairan wa man hu wa man tatawwa khairan فإن الله شاكر عليم لا إله إلا الله وأنا عن وأنا ونصر عبدا وهذا والعذاب وأنا كتاي الدعاء duk abin da kake so ka roki Allah kan dutsen safa kana mai kallon kaba sai ka da gangarawa to a wannan tafiyar ma addu'a za ka yi ta yi roƙon Allah to haka za ka je in ka je marwa abin da kai akan safa shi za ka yi akan dutsen marwa ka je ka dawo sai kuma ka je ka yi aski an fi son mutum ya kwalkwabo tas ya katsa kan nan gaba ɗaya in kuma akwai uzuri sai a yi sai ta yi wannan shi ne umra kawai so wanda zai yi aikin hajjin tamattu'i sai ya fara yin umra zalla sai ya zauna a gida a makka ya cire kayansa ya raminsa ya ci gaba da sa kayansa na gida har zuwa ranar da za a tafi mina to a ranar ne zai daɗa saka ihraminsa a cikin maka zai niyyar aikin hajji ranar takwas ga wata kenan ko yawmu tarbiya to shine kuma zai ce labbaika allahumma hajjan yayi ne ake kaga different tili ake yanzu umra daban aikin hajji daban an kuma raba tsakanin su to shine zai je aikin hajji kuma a tafi mina a wuce arfa a dawo muzdalifa a zo a yi jifa a koma a zo a yi jifa a koma a zo a yi jifa a koma a zo a yi jifa a koma a yi yanka sai kuma a dawo maka a yi dawo ful ifawa ba an gama aikin hajji idan kun lura gaba ki ɗaya ibada ce tsagwaro a ciki duk wanda ya je umra bautuwa yake inda ya san me yake yi ibada ake ta yi roƙon Allah ake kowa an ka ganshi Allah yake kira haka duk wanda ya je aikin hajji ibada ce ake yi to wannan kayi umrar arabi kayi aikin hajji arabi shine tamattu to ne shine the best wato type na aikin hajji da aka fi so kai umra daban ka zo kai hajji daban to akwai na biyu kiran kiran daga haɗawa ne junawa ana ɗaukan wasu ayyuka ne na umra a shigar da su cikin aikin hajji mana ka juna aikin hajji da umra to wancan na farko ɗin tamattu'i dole sai an yanka a cikinsa za ka zubar da jini za ka yanka dabba a tamattu'i akwai yanka za ka sai dabba a nan makka sai a yanka to kai tamattu irani ma ana abin nan yanka dabba amma ana haɗe abin da na fi so ku gane haɗewa ake tsakanin aikin hajjin da umara ba a rabewa tsakanin su shine iran to wannan shine wanda annabi ya yi na haɗewa. To, amma ya faɗa cewa gaskiya shi ma da ya sani da ta matu iya yi. Lawis takbaltu min amri mastadbartu ma suktul hadiya. Da na sani da ban koro hadaya ba, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai aikin hajji na uku shine ifrad, tsurar aikin hajji, ifrad, ifrad. aikin hajji ne tsagwaransa shi kare kawai ake ba umra a ciki to shi ma nau'i ne shi kuma ba a yanka mutum da zarar ya shiga makka to yana cikin dawafin kudum kawai zai dawafin ya isa kudum ya isa makka to zai ta zama cikin rami har aje a aikin hajji to amma wanda ya fi in kana tambayan wanne ne ya fi falala shine at-tamattu' aikin hajjin tamattu'i wannan shi ya fi falala Allah ya ba mu dacewa na'am na'am a ina ba a cirewa ba za a cire ba ai a hade ne ba za a cire ba ƙwarai ƙwarai da shi kamar ifrat haka ne babu ghazwati zatil zil khalafa wannan babi ne zai magana akan wani yaƙi قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلفة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ترحني ألا تريحني من ذي الخلفة ف فنفرت في مئة وخمسين راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمد يكاو حديث واتو مسدد لدى خالد بن عبد الله الطحان لدى بيان ابن بشر لدى قيس شين ابن أبي حازم لدى جرير شين ابن عبد الله البجلي يشي أكوي ونجده a lokacin jahiliya sunansa dul khalafati wani gida ne a jahiliya sunansa ne dul khalafati akwai gunki ne a cikinsa sunan gidan al-khalafa sunan gunkin da yake cikin gidan dul khalasa ce amma abin farin ciki a ruwaicin mana cewa wannan wuri da ake yin bautar gunki Allah ya kaddara ya koma masallaci yanzu masallaci ne wurin sallah da kuma gunki ake bauta wurin wannan zulkhalasa wani gida ne da yake tattare da wani gunki da ake ce da shi zulkhalasa kuma shi ne suke ce da shi alka'abatul yamaniyya a garin a ƙasar yaman yake sai suka ce wai shi ne ka'abar yaman ka duba ga ka'aba ta Allah a makka kuma ga wani gidan wani gunki an mai da shi alka'abatul yamaniya saboda tsabar mutane suna zuwa suna dawafi a wurin da bauta wani Allah akwai kuma alka'abatul shamiyya alka'abatul shamiyya ita ce wacce take makka kamar yadda suke faɗa yanzu abin da nake so ku gane akwai wani wuri da ake bautar wani Allah sunansa Zulkhalasa ce a Yaman shi ne manzo Allah yake faɗa jarir yake cewa sai annabi ya ce da ni sallallahu alaihi wasallam ala turihuni min Zulkhalasati idan Allah ba za ka hutar da ni ba turihu ba za ka hutan mun da raina ba daga wannan gunki da ake zuwa ana bautawa annabi yana jin haushi kwarai da gaske ga ɗakin kaba ana zuwa ana bauta ga can wani gida shi ma kuma ana zuwa ana bauta wani Allah ya ce wa sahabinsu yanzu ba za ka hutar da ni ba a je a gama da wannan gurin kuma aka nufaci jarir da wannan aiki me yasa annabi ya nufaci jarir ibn abdullah da wannan aiki saboda shi ɗan garin ne zuwansa a ɗan samu ɗan ɗan nutsuwa sama da in an samu baƙo. Allah ce ba za ka hutar da ni ka je kamar maganin wurin nan ba. Ya ce fa na fartu sai na fita da sauri shi ne na fartu. Na yi tanadi na tanadi mutum ɗari da hamsin mahaya mutum ɗari da hamsin. fakasarnahu muka je muka rushe wannan gida wa qatalna man wajadana indahu duk mushrikan da muka samu suna bauta wannan gunki na zilkhalasa muka kakkashe su muka zo gurin manzon Allah na bashi labari da shi ayya manzon Allah ai aikin da kace aje ai ai an yi an gama ai fada'a lana wa li ahmas annabi mana addu'a kuma yayi wa Ahmad addu'a Ahmad bi wazni ahmar su ‘yan uwa ne na Bujaila kuma dangin shi jarir ɗin ne su amma suna dangantuwa zuwa ga Ahmad ibn al-Ghaus ibn Anmar to anan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin zilkhalasa din nan cewa yayi ba za a kammala masa da wannan gurin ba wannan yana nuna annabi baya son gunki baya son idol duk wanda zai kafe gunki ya ajiye shi yana bauta masa yana shirka ne da Allah kuma annabi ya faɗakar da su tauhidi ya tsoratar da su lamarin shirka ɗin to ta gunki shi yasa ya ce aje a gama da shi wannan yana nuna duk wuri da ake aikin banza shirka saba Allah in wani ya je gama da wannan gurin ya yi daidai musamman inda ake bautawa wannan Allah ka duba fa annabi fa kabari ne ya gani a baki'a an yi daga shi yayi tudu kaburuka mutane sun bubune mutane sun daga yayi tudu yace wa Ali bin Abi Talib yace dauki magirbi ka shiga makabarta da duk kabarin da ka ganshi yayi sama da taki daya ka sare shi haka Ali bin Abi Talib yace ta sare kaburukan nan dan annabi baya son a saba masa ai bid'a to mu yanzu ya kake ganin kabarin wani kabarin fa ya fi mumbari ne girma Allah ka zauna karkashin sa ba za a ganka ba sahabar bid'a mutumin fa yana can cikin rami amma a daga shi dan a nuna wa duniya a saba annabi akwai wanda ake samu su blocks na suminci akwai wanda ake samu su taya har rila ake akwai wanda fankoki ma suka watsa mai a sama na ruwan sha iska kenan wallahi fankoki aka zuwa mai sosai da tayil ƙasa da sama to kaga dai in an sa masa fanka kan yana cikin mushkila kenan duk ko ba komai dai alamar akwai gumi a tattare shi kenan tunda an buga mai fanka Allah ya tawaye bari mu ji wani hadisin qala haddathana muhammad bin musanna qala haddathana yahya qala haddathana isma'il qala haddathana qais qala li jarir qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala turihuni min dhil qalasa irin wancan hadisin wa kana baytan fi khas'ama yusamma ka'bat al yamaniya فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله رسول جرير كي والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب قال فبارك الله في خيل أحمس ورجالها خمس مرات وأن رواية تا محمد بن المثنى الأنزي daga Yahya shine Ibn Sayyid al-Qattan daga Isma'il shine Ibn Abi Khalid al-Bajali mutumin Kufa ne shi kuma yace Qais ibn Abi Hazim ya zantar da shi yace Jarir ibn Abdullahi sahabi ya gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan Allah ba za a hutar da ni ba daga wannan gunki da ake bauta a wannan gida da ake cewa bil khalasa wai me yake nufi da hutu anan ana nufin hutun zuciya an ce babu abin da yake bakanta wa rai wa annabi kuma ya ci gaba da zama cikin damuwa irin in ya tuna ana bauta wani Allah. To shi yasa ya ce, ku hutar da ni, ku taƙaita mu wannan damuwar. Ana turihu ni min dil khalasati kuma haka ya kamata akan kalla duk wanda yake da tauhidi idan ya ga ana bauta wani Allah ya kamata ya shiga damuwa. Ba sai shirka ba kawai. alama ce ta imani idan ka ga ana bauta wa wani Allah ko ana shirka ko ana bid'a ko ana wani abu na saban Allah sai ka ji ka bai kamata ba ka ji ba daɗi amma kaga suna yi hankalinka a kwance bai dame ka ba akwai shakka akan imaninsu ka je sabis kawai kana buƙatar cajin batir ɗin imaninka ballantana kuma kana tare da su tsundum cikin masu yin tsiyar kai ka san wannan abin ba daidai ba ne kuma mutane suna yi kuma hankalinka a kwance ba ka damu ba to ka tuhumci imaninka ballantana kuma wanda ba ma maganar damuwa ba shi yana ma cikin masu yin ma ba hana su yayi ba kuma bai nuna ɓacin ransa da wannan abin da suke yi ba yanzu a cikin mutane za ka ga akwai wadda shi bayan maulidin nan da ake maulidin nan da ake amma kuma zai wa 'ya'yansa ɗinkin ɗinkin maulidi shi fa ba zai ba amma yaransa zai mutu yayyanka musu abin da ake yayyankawa Zan yi magana to ai yara ne a islamiyya an ce su yi ina karamakallah ai tun da ka yarda ba daidai ba ne to bai kamata ka ɗora ‘ya'yanka a kan abin da ke ba daidai ba yes sai ka ce musu in ba daidai ba ne wataƙila shekarunsu bai kai su gane ba sai ka rabu da su a haka ko mutuwa ka yi ce baban mu baya yi amma kana ganin mutane suna yin kuskure suna aikata abin da yake ba daidai ba ne kuma kai ka gane kuma har ma sawa kai wani ba'abi na iyalinka suna yi to kaga ya kamata a caje ka gaskiya akwai rauni Allah ke to an faɗa cewa annabi yana cikin damuwa in ya ga ana sabawa Allah kuma kai ma ya kamata ka ga damuwa in ana sabawa Allah kuma kar ka taimaki masu sabon Allah kar ka yadda da dukiyarka a taimaka mutane sabon Allah yanzu kama abubuwan da mutane suke a biki kai Allah zai sauke wallahi malam mutane suna da awar suna son annabi sallallahu alaihi wasallam suna da awar suna bin musulunci amma an kaga ta'adin da ake yi lokacin bukukuwa wato abin zai baka tsoro wallahi sai ka ga kamar gaba ɗaya ƙwaƙwalwata su ake ɗaukewa ta sanin Allah da sanin annabin ɗungurungum a ɗauko ƙwaƙwalwa ta dawaki ko ta jakuna a samu fata. Kullum ana son mutum kai ya zama yana da sifa irin ta munafukai, muzabzab, yau kana can gobe kana nan ka zama seti, haka nake kaza shi kenan. duk wanda ya san ka ya san ka ga yanda kake sai shi ne kawai ma yau kana can gobe kana nan yau kana can gobe kana nan Allah so wani bawan Allah aka kawo kes din sajiya irin masu rauni din nan wata kafara ce take zuwa makotansu kafara ce budurwa ta san suna da ladabi a ranar nan an sake masa fuska ya ya kawai sai ya gudu da kawai suka kama alaƙa da ita lalacewar ta kai har zuwa yake yi da mota ya ɗauke ta ya kai ta coci ranar lahadi duk lahadin duniya zai kai ta coci a ajiye ta kai har ta kai gama zai je ya kai ta cocin ya zauna ya kwantar da kujera ya yi ta bacci kuma yana da aikin da yake fa sai ya jira ta fito idawa da ita aka yi wa mahaifinsa magana ya ce a ku kyale shi da ya zo ya abin da auren 'ya'yan hausa wannan ai ai gwanda wannan ƙabilan wallahi haka ya faɗa uwansa ce da auren 'ya'yan hausa wannan ai gwanda wannan ƙabilun wannan malam mutum ne musulmi an kawo kukan ga abin da ɗansa yake ya ƙoƙarin ya yi kutin wannan relationship tsakanin yaron nan da yarinyar nan ana jin tsoron kar a samu matsala da aka matsanta masa ya ce ai zai musuluntar da ita ya aure ta ne shi fa ba yaron shi ya faɗa ba uban ne yake masa lauya yanzu a nan gurin akwai alamar da musuluntar da ita ko kuma ta arnantar da shi dai ko in dai zai musuluntar da ita ya kamata a ce ya hana ta zuwa cocin nan ina ya kamata a ce ƙarfinsa a kanta soyayya da suke ya kamata a ce har ya fara sa mata shakka ba ta zuwa coci amma fa shi yake ɗaukanta a mota ya kai ta coci ya ajiye ta amma mutanenmu shi uban gani yake ayi shi dai da auren bahaushiya ba auren hausawan fulanin nan shi gwanda ƙabila ina jin ko ya auri uwar yaron bai ji daɗi ba ne wataƙila Allah ya sauwaƙe a nan gurin aka kawo nan gindin makarantar nan wasu shekaru aka kawo mun kes ɗin wata mata ɗan uwanta sun zo cikin faɗa daga cikin gari ɗan wani mutum kai suna cikin damuwa a karam kallawa wallahi abin da ake bai kamata ba taimaka mana ai wa hizba magana ai kaza daga nan zuwa kaza kaza me ya faru dan uwanmu ne fa ya je ya auri wata mata kirista ya musuluntar da ita yanzu Allah ya kaddara ya yi hadari ya mutu suna da yaya wajen guda biyar matan nan kawai ta ɗebe 'ya'yan nan tana koma garin su ta ce ita dama musuluncin dan shi take kuma tunda ya mutu shikenan ta ɗebe 'ya'yan yanzu wannan 'ya'yan nasa guda biyar kullum ranar lahadi sai an musu wanka a kai su coci karmakalla ubansu yana kabari ga 'ya'yansa suna zuwa coci bayan ya mutu nan suka zo ana ta abin nan kaza kaza mu ba mu yadda ba a taimaka mana a kai ƙara ya kamata a yi wa gwamnati magana ya za a zo a ɗauke 'ya'yan nan ƙungiyar kan suka aiko suka ce a je a ɗauki lauyoyi su ma sun ɗauka wallahi nake gaya muku suka ce ‘ya'yansu kan ƙungiyar kan ta shiga kes ɗin ƙungiyar kan sai na ce ku yanzu don Allah ku in har kuna da kishin musulunci yaya aka yi kuka bar ɗan uwanku ya je auri wannan yarinyar duk musulmin da muke da su da hausa wanda ake da su da fulanin da ake da su ba su ishe shi ba sai ya je ya shiga ya je ya to ga abin da ake gure muku wallahi ba mu san yadda abin zai zama haka ba to gashi ya zo ya mutu ƴaƴansa sun tafi coci muka yi ya aure abin da muka yi to abin a fatakwat ne na ce ku je ku yi ta yi Allah ba ku sa'a ko sun karbo yayin ko ba su karbo ba Allahu alam so abinda wannan yake nuna shi ne ya kamata mutum ya zama mai basira mai taka tsantsan ba haramun bane mutum ya aure da ta musulunta ba ban ce haramun bane amma ka nutsu akwai wanda suke musuluntar ƙarya daga hutu ta tafi daga hutu ta tafi ba ta dawo ba kuma da yaran ka tafi a je a ta tafka rikici shi ‘ya'yansu ne kuma a kai su ciwoci da yawa daga cikin ya musulmi akwai wanda aka mai da su cikin wannan masifar Allah ke Allah ke a wannan riwayar irin wacce ce annabi ya ce ya je ya hutar da shi daga wannan gida وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية ونجداني أخثعم تكاغنا موسى مقارن واتو خسكي ونجداني قبيلة الخثعم خثعم بوزن جعفر وتقبيلة ني أيمن أنا دنجن تفيضا خثعم ابن أنمار to gidan nan ana ce da shi Ka'abatul Yamaniya ka ji fa Ka'abar Yaman ke. ya ce na tafi cikin mutum ɗari da hamsin mahaya maharba daga ƙabilar ahmad su ahmad ɗin sun kasance a sabu khail wato sun iya doki sun iya yaƙi akan doki wa kuntu la asbutu alal khayli ni ko matsala ta ne riwaya ke faɗa ni ko matsala ta ina hau doki bana iya tabbata bana iya zama akan doki kasa akwai wanda jikin su kadawa yake rawa yake ba sa yi yace manzo Allah ya dauki hannun sai bugi kirji na wallahi dukan da mun sai da naga alamar ƴan yatsun su akan kirji na bayan ya gama dukana da hannun shi yace udnu minni matso kusa da ni a wata riwaya yace ya dora hannunsa akan kaina sannan ya saki hannun har ya biyo ta fuskar sa yazo ta kirjin sa ya shafa masa har ya je kan hamata sama yi masa addu'a ce Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya ya Allah wani ban Allah ka tabbatar da shi ka sanya shi shiryayye mai shiryarwa an talaka ilaiha ya tafi zuwa wannan bait wannan gida na zilkhalasa ya kakkarya gidan ya ƙone shi da wuta ya rushe gidan ya bunka masa wuta da itacen gumakan da ake bauta wa Allah din sannan ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi gashi abin da ya faru sai manzo Allah ce dan sakon jaridin sai ya ce wallazi ba ta bil haqqi ma ji'tuka hatta taraktu haka annaha jamalun ajrab dan sakon jaririn yace kaje jaririn yace kaje ka ga manzon Allah ga aikin da nayi dan sakon yace wallahi na rantsi da ubangijin da raina yake hannunsa wanda kuma ya turo ka da gaskiya ni ban ma baro wannan gurin ba sai da na bar gidan nan ya kone urmus kaman raƙumi wanda yake ajrab yana da baki-baki a jikinsa saboda ƙonewa kaljamalil ajrab kamar wanda aka yi mai dabbar-dabbari wato da baki-baki ma'ana gidan ya ƙone ƙurmus an yi aikin da kace ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a a dawakin wannan kabila ta Ahmad da mazajen kabilar Ahmad sun. A nan abin da nake so mu gane, Manzo sallama ya hutar da su ta yadda ya ɗora su a kan tarbiyya in yace su yi su yi tun da umarnin Allah ne. In yace kar su yi kuma kar su yi. قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريهني من ذي الخلفة irin wannan hadisin ne fa qultu bala fa antalaqtu fi 50 wa 100 faris min ahmad wa kanu ashab khayl fa kuntu la athbutu ala al-khayl yami mai ta wannan magana cewa shi bai tabbata akan doki wa zakartu zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa daraba yadahu ala sadri hatta ra'aytu athara yadihi fi sadri fa qala allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan qala fama waqa'tu an farasin ba'du yace tun daga nan da annabi ya mun addu'a wallahi ban taɓa faɗowa daga kan doki ba doki da kuma la in ya hau jikin sa rawa yake baya iya zama a kan doki a san akwai waɗanda ba sa iya hawa doki kaduwa suke sosai zai ce tun daga nan in na hau shi kafewa nake kaf sai yi mana bayanin me zul khalasa wa kana zul khalasa fi baitan bil yamani li khas'am wa bajila wani gida ne na a yaman na ƙabilar Khas'am da Bajila fihi nusubun yu'badu akwai gumaka da ake bauta musu yuqalu lahu alka'abatu har ma ana ce da su wai wannan alka'abatu yamaniya riwaya ce yaji ya kone gurin da wuta gaba daya ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له جرير يذو سيتر دوني متن أن شاشا شين يستقسم بالأزلام كما يدو مكبياني أبايا إرم قلنبوتن الناس بشي فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا fa'in ƙadara alaika daraba unaqaka annabi fa yana nan gurin annabi baya son wannan cacar da kulumbotar da kuke yi an tastaqsimu bil azlam in ya same ka ba zai sare wuyanka fa baina huwa yadribu biha idh waqafa alaihi jarir yana wannan kulumbotar da wannan cacar sai jarir ya riske shi sai ya ce da shi لتكسرن أو, أو ولتشهدن أن لا إله إلا الله ككري وأن أبن كدين يكون سيكاي شهادة أو لا أدربن أولوكك كوين زينزو إنساري وينك كوي أو شعور da ya ga takwabi ya ga jari da gaske yake fakasara hawa shahida ya kakkarya wannan kayan kulumbotan da suke yi sannan kuma ya yi shaida ce ya shaida babu an bauta cancanta da gaskiya sai Allah ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك سي جرير يأيك ونمتن أما تين أن أيكي الكنيس أبا أرطاه زوا قرم من ذا الله ينبي بشارة شواء أي أنقم أيكي أن النبي يشفه فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي باتك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب شنو da muke bayani ban baro ba sai da na baro wato ya kone gidan nan gabaki ɗaya kamar wani raƙumi wanda yake da baki baki shine jamalul ajrab Allah ya yi albarka akan dawakin mutanen kabilar Ahmad da mazajen sau biyar yana musu addu'a sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan gabaki ɗaya imam bukari ya kawo mana waɗannan hadisai don ya nuna mana cikin akwai yaƙon da annabi ya je akwai wanda bai je ba akwai wanda umarni ne ya bayar da wakilci kamar irin wannan ya tura aka je aka yi don me hikima shine a tsaye da tauhidi a bayan ƙasa Allah baya san shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa a shirka da shi amma duk wani zunubi wanda ba wannan ba yana iya yin afuwa sannan bautar gunki da ana yi yanzu ma wasu ɗin suna yi to yanzu akwai wasu abubuwan da aka mai da su a matsayin gumakan kamar kabarurrukan mutane ana zo a bauta musu mutum yana cikin talauci sai je rungumi kabari yana ta kuka matarsa ba ta haihuwa sai je kama kabari yana ta kuka babu ciniki a kasuwa sai a tura shi kabari neman sa'a malam daga cikin abin da ake samun kuɗi yanzu da shi a garin nan shine idan mutum ya iya wannan kulumbotan akwai wanda ba zai taba baka taimakon naira ɗaya ba amma in ka ce zaka masa wannan abu zaka samu miliyan kuɗi ma a wajen aiki sosai maza da mata abin rauni musamman mata in mace ta ji wani yana ba da wani taimako to za ta ta zurutu da je ka dawo wajensa to shi yasa sun gane suke yin waɗannan abubuwan kulumboton za a yi maka kaza za a haɗa ma kaza za a yi ma wane ne a rubuta maka kaza a yi maka wane ne maka rubutu a jikin allon ƙarfe ka sha a yi wane ne a yi mai subhanallah wani yake cewa wani malami rubutu yake masa wai na neman tsari amma baya kawo masa rubutun sai ƙarfe ukun dare uku na dare ka duba tsabar buga hankali kai ka ɗauka wani abun alheri ne ya yadda ya kashe baccinsa ya bugo ya zo uku dare za a kawo ma kuma shi a tunanin tun da ukun dare ne aka kawo masa wani abu ne kenan mai kyau so da ka zauna wannan zaman rubutun shan da za a kawo ai da kiyamun laili kai ya su maka wallahi ka tashi wallahi ko kula uzu bare bil falaki da nafi da alamtar i kasa kai raka'ar ka goma sha ɗaya wallahi tallahi ya fi maka alheri kuma kwaɗayi yake sa musu mutanen suna irin waɗannan abubuwa akwai waɗanda suna ci da addini na al'akalbici da mutum ya fito a layin ɗan alaramma alaramma wani rabi rabi alaramma haka dai an ɗan almajiri almajiri kawai sai kama sai kama bokanci da raba addu'o'i da kulle-kulle da waye da waye sauransu kuma ina ga muku waɗannan ɗin suna samun kuɗi fa ƙwarai kuwa kai da kace a zo a yi sunna a yi su koya mutane su hau kan cirbar da su ma za su iya yi ba su gane wajen ba to amma tun da ana ɗan samun ɗan maiko to haka za a zo a yi wasu babban kaya ne don wani in yayi harkar ma sai an kai shi umra wani cewa ya addu'ar ma ba za a yi maka ita ba sai dai aka ba za a maka ita alaji ka gane bayanin addu'a ne za a masa ba a nan za a yi ba sai dai a yi ta a ka'aba kaga dole ya yanki kifi ya yi masa biza dole to a ka'aba zai masa suna nan za ka gansu ko riga ba su iya sa ba daga mutum a gigice wani alaramma ne wani kaza haka yana zagayen dawafi yana kiran sunan wani wallahi ƙarfe wani masu ƙoƙari kenan suna yi ma'a ƙarfe biyu ƙarfe uku zai tashi ya je ta dawafin nan saba'in sau saba'in bakwai sau saba'in yi ta bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai shi fa wannan yana nan yana abin da yake a nan ya biya ma dubu ɗari kaza ka hau jirgi kana can kana zagaye a salatin annabi kake ba a dawasin nan ba qur'ani kake karanta ba a dawasin nan ba zikirin da annabi ya ce kai ba kake karanta a dawasin nan sunan wani kake kira da kulumboto da sunan aljanu saboda a biya masa wata buƙatarsa kaga yanzu wannan mutum wannan malamin da yake masa wannan shine gunkin sa ai dan duk abin da ya samu zai ga wannan shi ya samu masa yasa annabi yace aje a rushe wannan zulkhalasa din saboda tana tafiya da imanin mutane har ana ce da ita alka'abatul imaniya amma an yi magana sai ya ce a addu'a ne in suka yi wata zugar fa sai su tafi mutum ɗari wallahi mutum ɗari ya ga an loda su a jirgi sun tafi sati ɗaya a makka sati ɗaya a madina ko sati biyu a madina sati ɗaya a makka an je don wani don biyan buƙatar wani ko dai ɗan siyasa ne yana neman kujera wataƙila yana neman ya karya wani ko yana neman wani abu ko ya yi wata rashin gaskiya yana so a rufe abin duka ga sunan kai kuma malami da sunan malanta aikinka kenan a ita aikenka kana zuwa kana sai musu wahala sai na da kyau mu tsaya akan tauhidi da kaɗaita Allah kuma kar mu dulmiyar da mutane da yawa-yawan wasu mutanen nan suna ɓata ne malamai ke ɓata da su saboda malamin ya zo ya ce masa shi Allah ne a gabansa shi kuma wataƙila tsakaninsa da Allah Allah yake so to amma sai ya tafi a goce bai ci sa'ar haɗuwa da mutumin kirki ba su kuma irin wannan da shi suke ci da shi suke sha da shi suke gina gidaje da shi suke komai da gumin wasu da kamama da haram kisa ba sa son sunna ba sa son wa'azin gaskiya sun ji hankalinsu tashi yake saboda ana musu ɓari ana ɓarar da harkarsu amma mu kullum abin da muke gaya mutane mutum ya kyautata alaƙarsa da Allah shi da kansa da farko tukunna kana so Allah ya rinka biya maka bukatarka kyautata alaƙarka da ubangijinka tsakaninka da shi a matakin farko kana sallah ba ka cin haram kana jam'i kana sadaka kana bin iyayenka kana tashi da daddare kana ganawa da Ubangiji tsakaninka da shi wataƙila ba ta kama ba sani ba kana gaya masa matsalolinka ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin haɗa ka da Allah ka neme shi cikin dare ka hana idan ka bacci ka rinka yin azumi litinin alhamis ka daɗa samun ƙarfin imani da sabati to kana ɗaga hannu za ka kana yi Allah yana roƙa wani wanda ka ce ya yi maka ma wallahi ka fi shi matsayi a wajen Allah baka sani ba dan shi ƙazami ne mushriki ne masu yanka angulu masu binne zakaru masu shan ruwa da ƙoƙon kan kare wallahi wallahi masu shan jini sa a yanka musu dabba suna shan jini na faɗa zan daɗa maimaita musamman a yanzu lokacin siyasa mai shafa yake ta maimaita wannan bayanin ko Allah zai shigar da shi inda ya kamata ya shiga tsafi yanzu ake yi malam a garin nan na fitar hankali yanke-yanke baƙin bijimi wani watan ko wani satin jajawur wani lokacin fari sol idan an zo yanka shi sai a tare jinin a roba ko jini ɗaya da zai ɗaga ba to shi za a je a yi tsafin talakawa kuma mutanen unguwa a yayyanka ana bin layi ana basu ka aimana wani yana sadaka ko naira ɗaya babu a cikin kuɗinsa sadaka ce ta da sunan shaidanu ake yanka wannan bujima me yasa sai baki me yasa sai ja me yasa sai kalan kaza banda bunne-bunne da sashen mutane a kabari kwanan nan mun zo wata makabarta nan ake nuna mu wallahi wani mutum malam ana binne shi malam washe gari aka dawo gaba ɗaya an zare shi a cikin kabarin duka a nan nan wallahi wannan magana na gaya muku ko sati ɗaya ba ta wuce ba an binne shi washe gari wani ne watakila bai je kabarin ba ya aka yi sai aka je kabari kan ya gurma da alamar abin nan zuwa aka yi aka sace shi gaba ɗaya sun tafi da shi sun yi gaba da shi a nan nan shi ma wata unguwa nan akwai wata matsawarta su kuma jarirai ake ɗebewa duk inda suka ga ɗan ƙaramin kabari jariri ne sabon binnewa sabon binnewa ake ɗauka don wanda ya daɗe ya riɓe wari zai dame su sabon binnewa ake samu sai a je a binne sai su bi dare da toci layi saboda rashin tsoron Allah su tone gawan mutum su je su yi tsafi don biya wa wasu mutane bukata a irin wannan mulkin ya za ku ku ji daɗin mulkin yaya za ku ku samu kwanciyar hankali kuma yanzu wanda ya wannan mai zai hana shi magudi magudi ai me magudi ba magudi wani abu ne mai sauki wanda ya tsafi ma ya kafirce wa Allah babu abin da ba zai yi ba tunda komai halal ne a wajensa wannan kujerar da kuke gani da wannan jiniyar da ake musu wallahi so suke in da son su ne har su mutu ana musu ‘ya'yan talaka su ne victim duk sace-sacen mutanen nan da ka ji ana yi ana yi wallahi duk dukan wannan an sace wani yaro ya tafi makaranta ba ba zan shi ba babban mutum an ɗauke shi ba zan shi ba ana ta tsafi da su ana gasa su ana ana cinyewa saboda biyan buƙatar wasu mutane tsiraru kuma wallahi tallahi malam an san su kuma an san suna yi amma ɗamsul basirati ta mutanenmu ya laifi haka za ka suna ta ɗiban fassocin suna ta leƙawa amma muggan ƙazamai ne wani kuma shiriki ne yadda karga arme haka yake wallahi ba abin da ba zai ba ina gaya muku wannan bayanin wallahi na san abin da ba ku sani ba na sirri a cikin waɗannan abubuwa in in wani abin na gaya muku ba za ku iya tashi a nan ba wallahi wallahi so duk wanda yake da'awa yake karantarwa akan tauhidi a ƙasar yana cikin baƙin ciki da bacin rai dangane da saba wa ubangiji da ake da abin da ya shafi shirka kuma duka a neman mulki ne da neman duniya da neman dukiya shi sa wanda bai dace akan bin hanya ta tauhidi ba yayi asara ba karamar asara ba amma wanda ya imani da alkitabu wa sunna za a ga yana da sai ce duk abin da za a gaya masa yana neman dalili cikin Allah ne ya ce annabi ne ya ce shi yasa muke faɗa muna maimaitawa irin waɗannan mutane Allah ya ganar da su kuma Allah ya raba al'umma da fitinarsu da sharrinsu su kuma waɗanda suke zuwa ake musu ake ɗimautar da tunaninsu aka raba su da Allah aka nuna musu cin nasarar yana hannun wani Allah Allah ya ganar da su don babu taɓewa a raba ka da Allah a haɗa ka da ɗan adam. Na'am, ina jin kai ka san in ka kafa goshinka a ƙasa, kana sujjada kana gaya wa Allah, kai a ranka kana jin cewa kana kusa da Allah ko? To yaya kana da wannan ni'imar, kana da wannan gatan, kana da wannan falalar, ba za ka iya kafa goshinka a ƙasa, kai ɗin ka roƙi Allah ba sai ka ƙi ka ce wani ya je ya maka tsafi don biyan buƙatarka. yaya kana da walha yaya kana da azumin nafila yaya kana da dare yaya kana da karatun qur'ani yaya kana da kaza ba za ka yi tawassuli da shi ka samu kusanci zuwa ga Allah ba kuma in ma za ka ce amma addu'an me yasa ba za ka samu mutanen kirki da kake yadda da tsoron Allah su ba na Allah ne wanda za su yi maka saboda Allah su yi maka wannan abu shine abin da mai ahlabi yake cewa wa damsul basirati da shafewar basira wal khuzlani da tafewa Allah karba mu da su Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين